أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أنواع مسلمي muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddara wasa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna 29 ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana 1447 wanda ya daidai da 18 ga watan 1 na shekara 2026 miladiya kamar yadda muka saba karatun wannan littafi mai albarka littafin risala risalatu abi zaidin al-qirawani ma'ana littafi da yake karanta da mu al'amura na addini sha'anin shari'a addinin musulunci amma ta hanyar mazhabar imam malik bin anas Allah kara masa yarda yau insha Allah za mu yi darasi na 77 kuma za mu tashi akan gaba wa kullu aqdi bai'in aw ijaratin aw kira'in bi khadari andiba to adiba ga sha'ban shafi adiba sai a ba da shafi ba an gani to a an dibo a ba da shahin sai mu eh to ni kuma na sa fa zuwa to adiba gai wa kullu aqdin wa kullu aqdi bai'in أو إشارة أو جراء بخطر أو غرر في ثمن أو مسنون أو مسمون أو أجل فلا يجوز ولا يجوز بيع الغرر ولا بيع شيء مجهول ولا إلى أجل مجهول سنكون بيا سنكات لا ينانا لا ينبيو yawwa shafi na ɗari da hudu layi na biyu ko ya gani? to mu ce bismillahir rahmanir rahim mala ce wa kullu aqdi bay'in aw isharatin aw qira'in bi qadarin aw gararin ma'ana a doka wannan ana faɗa mana ka'ida da doka na shari'ar musulunci ba shawarar ka ce ake nema ba ba shawarar ki ba a wannan doka ce in dai a matsayinka ka yarda da kalmar la ilaha illallah to bi ne naka ba shawara ba ne ma ke a'a to ya dace bai dace ba a'a umurni ne yawwa silaluwa sai da dekre ne yawwa kulli aqdi dukkan wani kulla ciniki ko yarjejeniya ko kasuwanci shine aqdi bayin dukkan wani kullan ciniki aw ijaratin ko haya na ce ijara haya abin da ya shafi gidaje da sauransu aw kira'in ko kuma haya ita kuma ta suhuri abin da ya shafi abin hawa ita ake cewa kira kenan dukan su haya ne amma bambanci ita wannan ijara haya ta wajen gidaje kira shi kuma haya ta bangaren abin hawa dabba ne raƙumi ne doki ne jaki ne har yanzu da aka zo kuma aka aka waye za ku koma ga mota da waɗannan za mai shaki shi ne a ce mutum yana da jagunan da za a ba da haya su ɗauka maka kayan ka su kai maka za ko a yi kaza da sauransu ko dokin da za a hau ko raƙumi da za a hau to duka abin suri su ne ake cima kira ɓangaren abin hawa su ne ake cima kira ɓangaren gidaje kuma shi ne ake cima ishara kenan a riƙe wannan kenan ishara haya ta gidaje kira haya ta abin hawa bi hadari sai kasance a cikin wannan kulla cinikin ko kulla haya ko suhuri bi hadarin akwai hadari a cikin wannan abu augararin ko akwai rudi yaudara fi samanin au masnun ga kudin ko abun kudin aw ajalin ko kuma ajalin da aka yi delen da aka sa fala ya shusu to musulunci ya hana kwata-kwata baya halatta duk abin da akwai haɗari ko zalunci ko rudi ko cutarwa game ga abin da kudin abin ko kuma abin sayan duka ga baki ga ko ga ajalin abin to duka musulunci haramun ne bai halatta to ya zai zama goma na farko a ce kira na kadar mai ake nufi da kadar mala yake cewa malamai ta ya kanu zubi mana duk abin da ba a babu kada ya ƙinin cewa wannan abu ya samu kuna fahimta mana duk abin da baka da ya ƙinin abin ta ci ba za ta ci ba ƙila wa ƙala ne to akwai haɗari to shi ne kadar to wani abin bai halatta misali kamar mutum ya ce farzuka bi ma arba gadan mi cinikin dokinka zan suhurinsa ko kaza amma mi sharaɗi da ribar da zan samu gobe in naje kasuwa ko abin da zan samu gobe in naje kwadago an kulle ciniki amma sharaɗin sai gobe in ka je ribar da ka ciyo a kasuwa ko ribar da ka samu ko kudin da ka samu a wajen kawadago to shi ne za sharaɗin cikar cinikin nan ko wannan hayar ko wannan kaza da sauransu dala akwai haɗari ko babu to saboda haka musulunci cewa bai halatta duk abin da akwai haɗari a cikinsa ya za a yi kace mu yi ciniki da kai kace to amma sai gobe riba da na samu ita ce zan ka maka shikenan ashe hadin an ga ka gane shikenan an hudo fili ma'ana duk abin da bai da baka da tabbas to akwai hadar to saboda haka musulunci sai ce haramun ne aka ce to ko kuma augararin ko kuma abin akwai ru'i shine ma yadda ya kanu wujuduhu wa shakka fi salamati a'a abin da ake nufi da garar anan ka yarda akwai abin amma akwai shakka shin wannan abu ya tsira ko ba zai tsira ba ya kubuta ko ba zai kubuta ma na ka tashi ko ba zan tashi ba amma dai ka tabbatar ga abin da ya karara to amma kuwa ya isa lafiya ko ba zai isa lafiya ba ya tsira ko ba zai tsira ba misali shi da kamar mutum ya yi cinikin bai usmar kabla budu usulafa mutum ya yi cinikin 'ya'yan itatuwa kafin su fara dina ma'ana dai gashi ice in lemu ne ya yi 'ya'yan in gwaiba ce ta yi 'ya'yan in mangoro ne ya yi 'ya'yan ya fito kwaras gasu to amma sun kai nina ba za su kai nina ba Allahu a'lam sun tsira ba za su tsira amma amma dai dan kyau gashi ya kyau ko gona ce gashi abu yayi amfani ya fito ya fito kai to amma mi ya sha ko ba zai sha ba har yanzu Allahu a'lam abin a hannun Allah yake to kaga menene anan akwai garar gashi abu an samu amma akwai kokwanton wannan abu ya tsira ko bai tsira ba to garar ne wannan shi laki kima garar a musulunci to wannan ciniki musulunci ce haramu ne ka ayi shi ina ba ta fahimta formular ce musulunci yake babu ba wai abu ɗaya ba ne ba a'a wannan formular mu rike ta alhadar wal garar duk abin da akwai hadari ko akwai garar to wannan ciniki ko menene ko kulla ko menene musulunci ya soke haramun ne ka ayi shi ina fata an fahimta kenan wannan misali ne an ba mu formulate ga ce duk abin da akwai hadari menene hadari abin da ba a da tabbas ya samu ko bai samu ba to hadari ne to kan kullu cinikin me garar garar shi kuma ga abin ana ganin shi amma ba tabbas ya tsira ko bai zai tsira ya isa lafiya ko ba zai tsira ba garar ne to musulunci ko to kowanne kowane kasuwanci ne ko kowace hulɗa ce in dai akwai waɗannan abubuwa guda biyu musulunci a matsayinmu na musulmai ba shawara kake ne ba haramun ne musulunci ya haramta wannan abu a'a kaka ce kai ai gida ne ai waye kaza ne to ba gida ake bi a shari'a ake bi ku hudda san zuciya in ko ko san zuciya karshe kuma karshe ku zo kun yi nadama karshe ma kuma abinda ake tsammani a'a ya gyara zumuncin kuma sai ya bata zumunci ya ce shi bai yarda ba ina mata an bayyana to wannan shine ka'ida fi samanin aw masnun aw ajalin ma'ana abin wannan hadarin a saman ma'ana kudin abin ne abin da za a siya ne kamar ala misali ka kawo hatsi ko ka kawo wata kaddara ka kasuwa ka kawo hatsinka ko ka kawo masararka ko ka kawo wake ko ka zo da wasu dilarka kayaki kai wani wala kayakin da suna so nawa nawa kaza kaza da sauransu to shikenan to na aban buhu kaza ko aban kaya kaza ka tabbatar gashi aka bara to kudin sa kaza kudin wa ce kudin shi kaza ya ce to abinda za a yi ai kasan wannan raƙumin na ƙatan nan amali wannan mai tozon biyu wanda kowa yana bangaren shi a na ce iya ya ce ai ya ɓace yau wajen kwana na umuna ta neman shi yanzu abinda za a yi na sai kayanka da wannan amalan ai ka gani kayan nan amalan ya kudin amalan kayan makowai ka kuma dan kwaɗe ma ya kwaɗe ta da kai ta to kace in ka samu shi ya zama na haka ni kuma na ɗauki wannan kaga annan sai a ci ai business ne yanzu ma musamman yanzu harkar duniya ce ai ai business ne in na samo to ta ci ba zan ta je wanda sauran to haramun ne kan ma ku kulla ko da ka samo shi haramun ne ko baka samo shi ba haramun ne musulunci ya hana ta abin da abu la darara wa la dirara ba cuta ba cutarwa kun ga waɗannan duk ka'idodi ne musulunci duk abin da akwai zai yi ka cutu ɗan uwanka ko zai yi cutar da kai to saboda haka musulunci ya hana la darar wa la dirara musulunci bai raba a cuce ka kai ma kuma ya raka cuci wani ba haka kashi addini ne na zaman lafiya a zamna lafiya kenan kaga anan mi saman kenan kudin kudin biyan wannan kaya wannan raƙumin in an samu shi to in ba samu shi ba kenan shi ya tashi a tuta babu yayi asara in kuma kai kana da tabbas in yi shi ayyar dan shi ya yi buga ya buga ya ga bai samu bane ba to sai aka yi katari kai kuma gwani ne ko kuma ka san waɗanda suka iya sanin musamman ka san kai mutanen dajin nan wanda suke nema sai aka je aka nemo shi a kashi ai kaga shi dan ya tsaye bai tsammani yanzu sai ga kuma raƙumin shi tabbas zai zama kuma kaya kuma dama ba su kai ba me yake baka karatu cewa zai yarda zai imani ya bar maka ai kaga sai a shiga rikici ta mine ne har a wannan zamani ta fita kotu ta waye sai a ce kuma a tamuwa kotu to da Allah kai da ka wahala bai san nawa ka bada ba ya kai inda aka kawo kuma yanzu sai ce ya fasa ya cuce ka ko bai cuce ka ba to ran ne ba so ya baci musulunci abin da yake so kullum mu zauna lafiya ba mu cutukan mu cutu junanmu a nan cutar juna ne a nan ne kowa ke kyamata wannan yake wannan yana ma wancan mugunta wannan yana ga da sauransu a'a kun ga musulunci addini wallahi babu addini da za a zauna lafiya in ba irin shi ba to bai raba ko kai kaya da musulunci haramun ne ko kun kulla kai yiwu tun daga nan ma ku ce haramun ne bai yiwuwa ma kakar ma ka je ka wahala kawai wani ba ni kudi na in ka in baka da kudi to shikenan shekarar da Allah ba ka kudi ka zo ka siya kai kuma sai ka ta neman raƙuminka in Allah ya san ka samu raƙunka fa nima to kaga anan shine fi saman kenan samanin kudin da za a siya abun kaga yana cikin rudi to ba yarda ba aw masnu aw masnu masmun aw masmun kudin ko kuma abin kudin me ake nufi da masmun a nan kudin shi kuma yanzu kenan abin da zaka sayar shi kuma shi yake da kuɗi can kuma abin da zaka bada shine da ruri ina gaba ta kun gane saman da masmun saman kudin abin kaga anan kudin abin da aka ce wancan rakon batacce sai musulunci haramun a'a yanzu kuma matsalar abin da zaka saya to shine ke da akwai rudi a kansa shine masmuni misali cewa ne eh na ji an ce ba wannan naka wannan ƙadar nan wannan basamudan nan ya ce yi an ce ya tsere ce kware fitowa da sai damun shi mai ciniki kawo ni na nemo shi kake a nan mai abin sai ka kamar kaci banza a tuntun da na dau kaza kaza ne ka buga mashi ko ya buga maka dai wannan tunda da abin ba mamaki ko ya fi karfin ka ne ma ko ba wani ka ce a'a bari a yi ciniki to a yi ciniki to haramun ne musulunci ta mu in ana son a ci cinikin a je a nemo shi a kawo shi ga idan mazuru ga na batu a yi ciniki amma ce a tunda ya ce wai bari in samu banza bari ni na je nemo shi ko kuma ni na sa kaci a nemo shi a kawo shi kuma a lallasa shi a ce a ya je ya nemo shi ko ya biya a nemo shi in an kawo shi yanzu sai zo ce to jama'a ga mai sai da ka ga bawa na saidawa akwai mai saya kuma sa da diya fada yace abin da ya sanya ni ma zan rabu da shi malalaci ne zalimi bike mutane yake ko gudu yake yi ko kaza yake dai kama da illolin sa zan mu zo kan tsaye ku ga adi Allah zan ga yau rayuwar mu akwai hadari yadda musulunci ya tsara mana ba haka ake tafiya da ba mu yau kun za a yi cinikin a dukkule ake Allah na kake ka buge shi na buge hanjinsa yi na buga masa ko na karɗe shi haramun to saboda haka kaga a nan abin sayan shi ne masmun bawa da bayan nan a ce a saida maka shi to haramun ne ko kun kulla kun yi haramun in kuka yi haka yanzu da kai da shi da kuka kulla sai ku jira gobe kiyama da wannan haramun ta sai in kun tuba nan kuma Allah kuma gafurur rahimu ne la taqnatu min rahmatillah ba mu yake tsammani daga rahmar ubangiji duk laifi in dai ba shirka bane ba to tana da dan dama dama akan shi dan dama dama ne me dan dama dama ta in Allah ya ga dama to kana tabbas zai ga dama ya yafe maka in ya ga dama rahmar shi in kuma ya kama ka da wannan kuma adalci ya maka domin ya faɗa maka kai kai aljanna ina fata fahimta sai bari ya ce a to ai kullu inna allaha ghafurur rahim sai mutum ya aikata a ai Allah mai gafara ne to kai kana da tabbas in har kuma Allah ya barka maka ga nemi gafara ba ma kana nan kana ta ruduwa a bari insha Allah zan mutu kai kana da shirin zaka ma Allah wayo ne ai mun tuba to tuba an aka dan dan aka dan mori aka dan skale a cikin haka inda kawai sai kai wata ka fito ma a buge ko a maye ko kuma ka gama shashancin kana fitowa da janabar shashanci ma sai Allah subhanahu wataala kama ka saboda haka bai halatta ina ba ta an fahimta saboda haka shine yace fi masnun aw ajalin ko kuma a yi ciniki bisa ga wani ajali amma ajalin shi ma ajalin wanda yake rudi ne a cikin shi ko akwai haɗari misali ka ce na sayi kaya amma sharaɗi sai wane ya zo to kuma ba san wane nan yaushe zai zo to na sayi wannan kaya naka amma ba zan baka kuɗin ba sai radda wane ya zo kama ce sai radda zai ya dawo daga bulaguro ko sai radda kaga zaidu ya zo ko ka ce radda kaga direba na ya shigo gari to ka zo ko kuma radda alhaji babba ya zo zan je in karɓo kuɗin ka maka yau shi alhaji zai zo ta a'a ido ya tafi sai ya zo Allahu a'lam to kaga an sa interval amma mashahul ai ana ajali a ce to rana kaza ko wata kaza ko lokaci kaza zan ba to kai kuma yanzu ba a san naka ba ka ce kawai shi kenan kamar yanzu da ake yin bashi ka ce ka ce zan baka bashi yanzu yaushe to sai na samu yaushe zaka samu Allahu a'lam saboda haka to shi ma a nan musulunci ta a'a ba haka faɗa mushi lokaci to da alawa na ba ni bashi na yi yaushe zaka kamu sai nan da sati guda insha Allah a yaushe zaka kamu nan da wata guda insha Allah a yau suka nan da shekara guda insha Allah kaga an yi ajali sai sati yayi baka samu ba sai ka dawo a gari ka ce wani eh lokaci ya cika ban ba samu wani abu da Allah ƙara mu sai ƙara daga a bani lokaci kaza da kai da zaka iya wannan sai ƙara ta to shikenan Allah kai mu lokacin ya sake abun baka samu sai ka zo ka sake dagawa a lokacin in ya ga dama ce a ni ka to da yanzu ba zan kara maka ba kudin na nake bukata kawai ka je ka ka mukana a a je ka to ba komai Allah kawo yanzu da shi yake da haƙƙin kayansa ya kara maka ko ce a yanzu kuma na daga maka kafa yanzu kuma ina bukatar kuɗi na a san yadda za a kawo ina ba ta fahimta to haka musulunci ya yana a sai ya rike ta kara maka ba wani abu yanzu ya kara ya kara maka ajiyar har sau dubu ma duk ba laifi bane ba amma dai a yi precize a faɗi lokaci kawai shi kawai abu da ake bukata don ya sani lokaci ka za ka yi kuma lokacin zai iya zuwa waya ka ko kamanta sai ya tuna maka to haka musulunci ya tsara yi abu amma kaga shi sai ke nuna ma in ka ce ma mutum to yaushe zai bani suke to baka yarda da ni ba wani abu ko sai kama ga ba kalle da ne zo ba ne zan ce ba ni kaza ya ce a'a ba haka bane ba musulunci ne ya tsara a haka kuma shine zaman lafiya ka da shi ne ka gaba daya yana ka ce a'a ba yarda ne a'a ba ban yarda da kai ba a'a mu bi ka'idar shari'a addinin mu na musulunci musulunci ne shari'anta haka ina ba ta fahimta ولا يجوز بيع الغرر ولا بيع شيء مجهول ولا إلى أجل مجهول saboda haka a dunkule sai mana rizine in kalmar gabaki daya ya faɗa mana ba ya ce to baya halatta a musulunci cinikin rudi cinikin da akwai rudi akwai garar to musulunci bai yarda da shi ba wala bai'u shay'in majhul ko kuma abin da baka san shi ba ka ce kai abin da yake cikin aljuna wa zai saya ta ato mine ne a kai da kawai wanda ya saya kawai saya in na ga dama sai da maka cai ba musan gomi ne ya za ya za yi musai da maka ina ba ya ce ai ba musani ba ya za a yi musai da maka ta to ai kaza ne to ce salula ce a cikin to wa zai siya to salula wata yake karama ce ko babba ta gani da akwai rudi a a kaza ne to kazan ne mai kyau ne ko mara kyau a'a kawai musulunci yasa a ciniki a kawo abu tulda tulda ka gan shi ka juya ka daka ka gani ka gan shi ka ga tsawonsa ka ga haskensa ka ga za ka wani abin da ba ka sani shi ba to bai halatta a yi cinikin shi shi ne majahulin wala ila ajalin majahulin ko kuma a yi ajali wanda yake majahul ajali wanda yake ba ba a sani ba kawai ce a kawai shi kenan kawai ni dai har in samu ko kuma a kawai sai dai ka gani to duka waɗannan musulunci ya hana ina ba da fahimta waɗannan duka haɗidoni ne a matsayin na musulmai mu kula da su su ne idan muka kula wallahi zaga rayuwar mu tana albarka kasuwanci mu yi albarka sana'a mu ta yi albarka gidajen mu ta yi albarka da sauransu amma yau ka ganin ka shefa kanmu cikin waɗannan harka ta turawa a ai business ne ai har Allah ce ai wane ne da sauransu ai debuye ne debuye ne fa bole ko haka dai eh wara suke cewa to kaga aiki ka tada ce debuye duka rasa yin kai debuye sai da kayan mutane wala yajuzu fil buyu'i tadlisu wala al-khishu wala al-khilabatu wala al-khadi'atu wala kitman al-uyub ولا خلق دنيء بجيد ولا أن يكتم من أمر سيئته ما إذا ذكره كرهه المبتاء أو كان ذكره أبخس له في السمن توكما قاوتا قبع ولا يجوز في بيوء التدليس baya halatta a wajen kasuwanci a yi magudi shine at-tadlis nema gudun mutum ya san abin da ya zo saidawa yana da illa yana da aibi amma sai ka ɓoye abin da ka zo saida kai ma abin da ya sa zaka saida shi saboda illar ce to amma kuma sai ka ki faɗawa illar da kawai ai ga wannan abin ma haya sabo ne ma har da gidansa da kaza ma ko ka sake mishi ko musamman yanzu in salula da ka sake mata koki ya ce wa mai siya a'a a musulunci in za ka sai da abu in har musulmi muke na kwarai ce to jama'a ga kayana zan sai da me yasa za zan rabu da shi ya ce to saboda illa kaza musulun da ra'ayi zai za ba kamar salula ce salula ce zan sai da me yasa za ka rabu da ita ya ce wala ba ta rike canshi kawai shi ne dalili a ko zafi take yi a lafiyar talau ni karanta ce ta mun nake so in siye babba ko sai to kaga ka ma'ana ka faɗi hakikanin illata a ba ta da illar ko ne sabuwa ce ga adadin ta ga ta tsaron su can shi ne nake so ina son babbar ta tsaron a a zan rabu da shi wannan ragon zan rabu da shi tun guzo yake wallahi da a ajiyar shi wanda ya zo mai hankali da zai soke ka a ko jaki ne da wannan jakin koli yake yi shi yasa zan sai shi a a motar nan ta saboda haka ta tsuha ne shan mai take shi yasa zan sai da ta ya shi ko a wajen shagal ɗin ne a faɗa saboda haka ni ga tau kaza abin da yasa zai sai da ta saboda ta ishe ni shan mai bala'i gare ta a a ko kuma yawan cin gyara ga yare-yare da sauransu to zan yi shakar kai kuma kana da taka kai ma ka sani to ni kuma tauga ta gare ni ce da ko- gangariya ce da komi ba ta da illar komi sabuwa ce a kawo ta kai kuma ka faɗa kai kuma ka taka to shi kenan kaga annan kun yi sai Allah ya sanya albarka saboda kun yi gaskiyar abu sai ce to mu shirya shi ya san daidan adadin taka ka san daidan kan kenan kowa sai ya daidai da kudin sa to zan cika maka kaza akan kaza a ban yarda ba kaza ne har ku daidaita to in kuka yi wannan cinikin wallahi sai Allah ya kwaza ma abin albarka da kai da ka sai tsohuwar sai ga wannan tsohuwar wa kuma Allah ya mata albarka kai ba mamaki Allah ya baka ga ka gano miye illar ka ka canza kai sai kuma ka shi kenan ko kuma a haka sai ta da wannan albarka da wannan kikkiawan niyyar kai wani kuma sai zo sai ta da daraja shi kuma ba mamaki so ki ko ba shi ba injin ya damu da shi ba kawai ka wannan zaka ta kes din yake so kuma sai sai shi da daraja ko ya ce kai cire injin da komi ni kauke su in zan ba kuma na siye ta a yadda ka siya kuma na cire mu na baka har tayo goni albarkacin kun gaskiya kai Allah subhanahu wataala ya sa mu abun albarka ina fata an fahimta to a ka'ida duk abin da zaka siye da sai ka faɗi illarsa wannan shi ne abin da musulunci ya karantar da mu yanzu yau haka muke shi sun ya muke ta kuka wallahi kowa so yake cutu dan uwansa kowa ga shi so ba ko so yake buki wallahi shikenan ka ka kwarai ko ka faɗi kalmar da ta dace wala shi sun ya ko ga duk kun ga wannan su ne tushen ummul haba'is talaucin mu da matsalolin mu rashin bin wannan ka'idodin sai muke gani idan mun koye ka ba za mu samu na arziki to karshe sai ka koye ka buga ma mutum kudin karshe kana zuwa ma barawo ya sace kudin ko kuma su zube ko kuma kana zuwa sai a ce maka kai kana sai dan gana sai a ce yaro ya je likita ko a tsiya mata ka likita kana zuwa kuma ya kashe kudin shi kenan kuma ka tashi babu komai ai ta hidimar hankaka ku ga duka dan ka kudin ka samu amma sai ka kula ka nema ka ce wallahi ka diba kudin nan babu su kamar baka san inda suka je ba ko kamar an kyanta musu a shana ga kudin basu da albarka ko kuma kawai kashe su a gurin banza gashi nan sai bayan sun mutu kuma babu karasa kace kasa wani yimi ne da abin ba in nan ta ne ma kawai sai je fa zuwa cikin tata a kashe su ga cuta ga zalunci ka zalunci wani sannan kuma ka zo ka ƙara tata akan tata kuma idan mutum bai imana da ko sai Allah gagar ganar da kai kuma kai ta zama haka in mashayin giya ne kawai sai je kara da kudin a gidan giya je kawai gidan a rufe gidan kowa ya sha kyauta burkutu kowa ita wannan a kare kudin su baje kuma sai ka dawo kuma ya koma yana kalace kalace a banza kudin sun tafi a banza kuma ga masifa ga bala'i banza a banza zuwan kare gona ina ba ta fahimta to musulunci ya hana mu a tadlis an ji daya wala ya juzu fil buyu'i at tadlis baya halatta a wajen kasuwanci a dinga magudi me magudi a boye illar aibin abin saidawa ga mai siya a'a ko kai ago gare ka in ka zo ka janna kaya a wannan farashi shi kaza wannan farashi shi kaza wannan farashi kaza me ila yace wannan dan China ne wannan kuma dan Amurka ne ko kuma dan kaza ne wannan kuma mai karfin kaza ne a'a ko kuma wannan babba ne wannan karami ne wannan haka kawai kuma dai da farashin ji na saka wannan a'a kaza ne ai gashi an je dai dauki dai dan kudin ka a'a ni wanda nake so to te ka karo ka sai irin shi yake ba ka huta ka ta halal ɗinka wannan ba mutum guda ne dukkan mu gaba kira duk mai wata sana'ar mai mu'amala ne duk gaba ki da an hana mu duk abin da zaka yi gaskiya walal gish haka musulunci haramun ne a matsayin mu na musulmai mu dinga algush shine gish malam bahaushe yake ta algush dai da kalmar alif a Hausa kwaje ta ta zo da alif da lamu to daga larabci da aka aro wannan kalmar algush shi kuma malam bahaushe yace algush to saboda haka haramun ne algush a cikin kasuwanci me algush shine mutum ya cuɗanya wani abu da wani abu mai kyau da mara kyau ko kuma abin da ba jinsinsa ba kaga ko diyo ana yi sai ga zo siyan hatsi sai ga dawa a cikinsa ka rasa dawa ka siya ko hatsin ka siya dawa dawa ne dawa ko hatsin ma'ana hatsin ne bai cika bahu ba sai a ɗauko a kwaso wasu ciyoyuka na dawa sai a zo a cuɗanya wai dan ya cika ha cuɗanya gashi nan ka rasa kai dawa ka siya ko hatsin ka siya eh dawa masara ita ma ana tsaitowa yauwa ko dawa masara cito a saba cito ba wani abun wani abun mamaki wallahi wannan darasin na gore ne wata rana lokacin da masara ta yi wahalar nan wallahi masarar da za a kawo daga ghana wajen kotonu kun ga dai kasashen da muke ce musu arna gwarawa wallahi ta fi kyau akan masarar da za a kata da kasashen musulmai irin su gasu nan najeriya kasar da kuma a najeriya ma a arewa irin su dan dume duk garuka ne na musulmai ba yanzu in aka maka dawar masara ta dan dume ko kuma ta Najeriya bari in ce ta Najeriya gaba kida in ka zo in ka zaza ka ware ta sai ka hudda cito cito to kai wannan guri har takarma har hancin takarma sai ka samu har eh barakallahu in da zaka hudda masarar wallahi ka rike komai akwai a cikin ta kuma kasar musulmai ce amma kuma wallahi ta Ghana ko ta Kotonu wannan shi in ta zo zaka ganta ras mu kuma nan ana tabuka da musulunci can kuma in mutum da mutum ya dan abace shege arne ko shege arne ko shege arniya to amma arnan ya fi adalci akan wannan wallahi in ka ɗauko bahun waɗancan na na na na na na wanda ke da wajen gwarawa ya fi kyau akan namu na musulma ko kuma kasashen musulmi ne to da haka Allah zai bar mu ba wallahi ba ban za mu ta Allah jarumci yankunan da masifa ba zaman lafiya duk kuna kan Allah baban saban da abin da kai ma muka ma Allah sai Allah subhanahu wataala ya saka mana cikin kwanciyar hankali ya dora azzalimai akan azzalimi karamin azzalimi ba ka sa ba sai Allah dauko babban azzalimi ya dora akan ka amin amin Allah tilasta zukatan mu gyara to wallahi duk kun ga wannan shine sababin talaucin mu sababin kullum muke kasa ake danne mu mu ne har yanzu ba mu daidaita ba mu rike musulunci ba wallahi wai wannan misali ne ku gani bahun masara wallahi citar din zaka hudda ɗan ɗan bahu 40 ƙarshen ta da wuya ka tsira da 35 wannan biyar inda ta tafi a ciki to ya za a yi da Allah amma in wacce ce ta gwari yadda zaka lissata haka zaka same ta to shi na kicin algush ko kuma a a ɗauko haɗin da ya riɓe ya shekara yarin hunhuna sai a sa a fete shi a fete shi sai a ɗauko sabon hali sai a haɗa su a cuɗanya sai a ƙata da buhu ciyayi riba ce business ne ko shibra a haɗa ta da hatsi mai eh eh mara ƙwari da mai ƙwari ba barakallahu fi kun ga wannan ko to kuma ga wannan wasu ƙasa suke sanyawa babban darasi shi ma kuma mun zauna da wasu jidan masu da masu sayan riɗi riɗi ai da wasu ƙasashe ina ji ko ɓangaren algeria ko kuma wannan sun shigo suna son riɗi a ƙasashen mu abin har ya fara daraja kawai daga wasu yanki me matsalar mu tsakanin Nijar da Najeriya musamman ‘yan uwanmu na nan nan su kuma rere ake sama abin in su je su kuma abin illa yake ma injinansu kawai suka yanki yanzu ina ji sai suka sa wani ka'ida ko ta kasa ce sai in ta ita za ta iya kai musu turai ne ko ina ne su kuma in za su yi nan gar da gar ne tukwa in an ka kaje tukwa sai an ajiye ka tukwa ka ware ka gyara tukwa ka siya tukwa su siya duk shi ne kacere duk muna zuwa duk shi na ɗaya bayan ɗaya ne musamman mu shi an gane haramun ne haramun ne ilayo malkiyama duk wanda yake cin wannan abu wallahi sun haramun ce yake ci inna ma ya kulu na fi buɗo ni himna wasu ya launa sayira Allah ka kare mu kuma manzo Allah sallallahu alaihi kullu lahamin nabata bi sukudi fa nar aulabi duka gangan jikin da ya tsira da haram to wutar jahannama ita ta dace da shi ya tabbata hadisi matan sahabbai zamanin sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mazajen su zasu fita da safe za a tafi nema bida da ƴan kasuwa da ƴan kwadugo da sauran matan da yake mumune ne su ne za su ce mai gida kai kokari ka nemo mana halal ka kawo mana in baka samu ba kai hakuri ka dawo gida zan yi hakuri da yunwar duniya amma ba zan yi hakuri da wutar jahannama ba ka zo da ka kawo mana haram ka cika mana ciki da ita mi mai mi mi ko mi waye da sauransu a shi kabari tsutsa ta dakatar da taratattaka sa'an a kawai sha'an aje lahira kuma wuta to gara mi haƙuri da yi wa duniya da akan ta lahira kaji matan kware matan sahabbai amma kaga yanzu ba zaune in ka je ka dawo ne ma da ka dawo ka yaya ba a samu ba to yanka din da kofar gida za ka fuskar ta canza ba bincike alhaji ake wala ta canza su amina amina amina to kun ji abin da ake kima gish a tadlis magudi walgish da algush haramun ne ga musulmai haramun ne a cikin mu'amalolinmu wai wannan ba mun faɗa akan 'yan kasuwa kadai ba ko ina yana cikin har ma'aikata har e ta ko ina wallahi har ma'aikata har ma'aikatan biro da ma'aikatan ofis su ma duk kowa ya san abin da yake amin Allah ka ba mu ikon gyarawa kenan yanzu mu gyara in muka gyara wallahi za mu ga rayuwarmu tana tana ci gaba kuma wallahi wannan arna za ga duk mun yi maganin su domin Allah ne zai taimaka mana albarkatun mun mishi da'a shi kuma sai ya kama mana sirrin yanda za su yi da mu mi ta ci gaba wallahi na gaba yace walal khilabatu haka nan bai halatta ga musulmai su dinga yi khilafa khilaba me khilaba yaudara yaudara ƙarya mana yaudara ka yaudari mutum da ƙarya a wajen kudin ko kuma misali za ka ce mutum ya ce maka wallahi a hastu habi 20 dinaran an usulaka min zalika ce wallahi nima na su ta ce kaka za na siya ko gani ma wallahi akan kaza ya taso mun amma dai mi bari in rage maka akwai yaudara ko babu shi kuma karya ce ka so shi akan kazan kuma kai ka rage masa kasa yau me yasa kai ke kasuwancin wallahi ni ma akan kaza ya samu amma dan kai ne bari na rage maka kaza kaga yaudara ce da ƙarya cike na annan ya mamu ƙarya kawai ana yin haka ko bayi to ita ce ake cewa khilaba mana yaudara ta ƙarya ni ma kaza na sayan dinari kaza na sayan ko jika kaza na sayan shi amma na rage maka kaza kawo a daidai ya a shi daidai a daidai mu'amala ɗan ƙauye ya cutu ɗan birni ya cutu ba ƙauye to haramun ne ita ce ake kima khilaba a musulunci haramun ce musulunci ya sanya mana haramun ne a tsakanin musulmai mu dinga yana a kowane abar a bangaren kasuwanci ne a bangaren sana'a ne a bangaren aiki ne a kan bangaren zamantakewa ne mu'amala ne duka inda khilaba ta shiga yaudara haramun ne ku sani aikata haramun ku jira ga Allah ko ku tuba zuwa ga Allah an ji wannan na gaba ya ce walal khadi'atu mun ji khilaba ko to yanzu kuma ta gaba walal khadi'atu haramun ne yin khadi'a yaudara ita ce khadi'a yaudar ka yaudar mutum da magana na magana iya magana ka yaudar mutum har ka sa shi mana har mutum ya fada ya zubu a ciki bawa kamar mutum ya ce ishtara minni wa ana arhasu laka zo ka siya a gurina ni kuma na maka rangwami na maka sul na maka rugum zan zan zan maka sauki kai kuma kada ya ce babu wani sauki ita ce ake ma khadi'a zo ka siya zan maka sauki ko zan maka rangwame ko zan rage maka kuma baka rage mishi ba to ita da ake ma khadi'a ka ki yaudari mutum da magana iya zance har ya fada ya yi rarrace kai wannan alama dai da gaske ki ashe kai kuma ba haka bane kai ne ma babba zalimi marto ne zaka yi masa amma da sunan ka mishi sauki to haramun ne a matsayinmu na musulmi yin haka a sana'armu a mu'amalarmu a aikinmu da zarar irin waɗannan abubuwa suna wakana to fa gaskiya sai albarkar abu ta ɗauki sai Allah ya ɗauki albarkar shi kyale mu da kanmu kowa sai ta kuka na sama na kuka na ƙasa na kuka ƙasa na zagin sama sama na cewa Allah tsine ma ƙasa masu kuɗi suna zagi talaka suna zagi Allah tsine ma masu kuɗin nan suna da ta talakan banza matsiyaci to kun ji duk dalilin da ya sanya waɗannan abuwa saba ma waɗannan ka'idodi walar hadi'a na gaba wala kitimanil uyubi haka kuma baya halatta mutum ya ɓoye aibi ka san abinka da aibi sai ka ɓoye aibin aibin da ba a gani a komi ne zaka sai da abu amma abun yana da ayyubi to so ake in ka dogo kaza kasuwa ka kawo abinka da ayyubi ina mai wannan kaza ne a'a ya yake ta a'a wallahi lafiya lau kawai ne kawai kudi ne na bukata kai kuma ba haka bane ba to duk wanda ya boye aibin abu ko ayi ciniki ya siya to ya aikata haram kuma ƙarshe idan mutum bai tuba gyara ba kuma sai Allah cire albarka abin in ka siya ne ma don kai ma ka je kai amfani sai Allah cire abin a ƙi maka amfani ko kuma ka gagara cin ribar abin saboda yaudara ta shiga wala khaldu dani'in bi jayyidi haka kuma bai halatta mutum ya cuɗanya abu mai kyau da mara kyau a guri ɗaya eh an zo wajen 'yan kacire kaga wake ka rasa shi hori ne ko ja ne kaga hatsi ka rasa dawa ce ko ni ne kaga masara ita kuma ka rasa masarar ce ko cito ce in alkamar ce haka in shinkafar ce ma haka musamman ma yanzu wani ɗan shinkafa sai a ɗauko bawun wani kamfani da aka san na ƙwarai ne sai a ɗauko shinkafa mara kyau a zuba a ciki wai wani wani kasuwa na riba ake nema Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk muna zuwa duka eh har mi manja ake sama mi kunu manja ake sama mi? kunu wannan a samun shi manja? kashi wata samu eh? wai a wara ba tsohon lafiya wai to ni ba su yi wara ba ha talakan ba wale Allah da wala jidu wani abu da wani wani abu ne ban mamaki da wannan da wannan kunu a samu shi manja a wara a samu ta tuwon laushi la haula la quwwata kai shedan ballan shedan nan musiba ne yo ya kadi wato riba duka da wace amma kuma samun ya zama na banza hidimar an kaka tafiya da kuka dawowa da kuka bai hana bai hana wannan ta kuka jari ya kare ko abin ya kare shi ma mai kwakwana bai hana to kadiba dan karam in in har su dan karam waɗannan suna in wani cuta to ina kuma
kuma wannan na kasan wa shine kuma zai dinga saki nasaba me kake cewa
la ilaha illallah muhammadu rasulullah haula la quwwata illa billahi to yanzu kun gano secret in matsalolin mu waɗannan su ne abinda Allah ya hana mu muke yi kuma sama da ƙasar mu har da kanan wanda kake ganin mai abin tausayi dan Allah mai awara da sada da tuwon laushi mai kokoi hada da majadan da nake mata miji mata yau to ina za a je da Allah eh namu muslima eh oh ya subhanallah to shi wanda kaga bala'i kan bala'i ma to wanda bai kama a duniya ma kama shi ba kama shi wanda bai kama nan mutum zai doke sai da an kuma musi guba ce bala'i ne musulunci wala addini ne tsararre abin da ya sanya musulunci ya sanya mu a yanka dabba wallahi in aka yanka ta a lokacin ta tsarkaka dukkan wata guba ta zuba daga nan duk matsala tana cikin jini da an zubar da shi ta tsani za ka ga naman ma daban yake yanzu haka mutanen ile ba shi wallahi da zaka yanka mushe ka shinya karata ya tana ka yanka ragon gida da yanka kyau karata wallahi na zo sai ta muku wannan mushe saboda aiki sun sun gane ita wannan jinin ya fita zaka gan shi fes kamar yadda musulunci ya ce shi kuma wannan jinin bai fita zan ganshi shi jawur yana ciki kenan in ka ci guba ce ka ci duk wata matsala yanzu ana so a gano kana da lafiya ko baka da lafiya ake ta a ji a dauki jinin ka a cikin jini ake gano matsaloli da sauransu to ku diba tsari hikima ta ilahi sai ce mu yanka in muka yanka yace mu tabbatar da kuma mun yanke ko ina wani shayi wasu shijoyi da matsala wanda su ne suke kawo ko ina inda suka yanku to za su fitar maku da dukkan wata guba naman zai fito tsak ku ga addini musulunci wallahi babu addini ne da rayuwa ka cokam wallahi duk wani abu babu abin da ya tsarin addini musulunci rayuwa ka ya ba ka ci abu mai daɗi mai lafiya mu'amala ka kai zamna lafiya wanda in kai wannan mu'amala kyakkyawa wallahi makiyin ka ma zai zamna da kai lafiya baka cuce shi ba to amma ku diba to yanda rayuwa ta mu cike wannan ita ce rayuwa ta mu to ina kai dai ba ka san kawai tausaya mana ne Allah yake yi ba to wallahi mu gyara to duka waɗannan abin haramu ne wasu kuma suna nan ma wani bai doke shi ba ma haramu yaga ai ai business ne kawai sana'a ai nema ne nake nema da shi din wani ka ci haƙƙin wani kai in aka baka kai yanzu in ke zo siyan auren aka baki mai tuwo kinci kai in ka zo siyan kuko in aka baka mai man jaka sha in ka gane zaka yi Allah isa ko ba zaka yi ba a shiga kullum mun mana ma junan Allah isa ina tsine maka kana tsine mashi ma tana tsine maka jama'a tana tsine ma waccan to ka je sayan koko an cuce ka tsine ma mai koko kai kuma kin zo ka sai da awara ka sa to laushi ma ya tsine maka kai kuma can ka je tsine ka yanka bargo ko takarda ka sa mata zanin ya ce yace Allah tsine maka kai da ka ga duka ko ya zo la tsine miki duka mun tsine ma junan mu nono ake kara wa ba nono a kara mashi ba shi ma muna zuwa kan gabar ta Allah samu ya a a ai karatu ne yazo zan faɗa ku kace abin da musulunci ya hana Allah samu ya mu
amin amin amin amin Allah tilasta mana eh lokaci yayi to bari mu ga to stop eh eh eh eh eh eh sai ka yi kokari ta hanyar ka da iya karfin da Allah ya baka da dubara da hikima eh ka dinga ka daidaita abin kuma tun da Allah ya baka karamin shugabanci ka iya daidaita abubuwa to sai ka iya da kaza da kaza da ya kamata yi uwa musamman na farko in ka in zaka iya zaman su a matsayin ka na shugaba to ga matsayin mu na musulmai ga irin abubuwan da muka shiga shiga musulunci ya hana saboda haka mu yi abin da albarka za ta shiga cikin abin namu ba mamaki ma cikin nan ka samu wanzu da yawa sun goya maka baya sai wallahi gaskiya kenan kuma ba mamaki wasu kuma su suke wannan sai ku dan fara daidaita abu akwai abin da kai tsaye bai yiwa sai da hikima kenan abin zaka bi ta yaya a nan basirar da Allah ya baka ta yaya zaka bi abin cikin hikima ka gyara abin da kaɗan kaɗan eh eh ka iya kokarin ka zaka yi kuma kakka ce dukka kai gabaki ɗaya sai ka ga ka gyara gabaki ɗaya amma iya daidai gurgurun abin da zaka iya gyarawa ba mamaki kuma wani in ga dora point kuma gwani ya zo sai ya dasa a sama a haka a haka to har yanzu kana da kamashin in har wani ya zo ma wani ya zo ya sake har aka cire wani abu to kai da ka dasa addala alal khairi ka bani kana da kamashin ko da ba kai ba karasa ba to kana da kamashin akai iya kuma abin da kai Allah subhanahu wataala zai gode maka kuma ya maka sanya albarka a rayuwarka kuma abin da aka yi a baya kuma sai Allah ya yi kenan ka bi abin a hikima a matsayin karfi da Allah ya baka shine aka ta fa bi lisanihi fa bi qalbihi wa zalika adaful iman ma'ana mar'a minkum gurma mazala ce duk wanda ya ga wani abu na kyama bari ga yiru biyadi iko kari ka hana da hannunka ma'ana in ka iya cewa kawai a bari a bari ayi kaza ayi kaza in nan to sai ka a an bai yiwa saboda haka fa bi lisani i magana kai nasiha to jama'a kun ga kaza kaza da sauransu ya kamata mu gyara kuma kai ma kai ka fara da kanka in haka ya gagara to fa bi lisani sai ka ki ka ki abin fa bi kalbi sai ka ki abin a zuciya amma duka sai ka faɗo kowace matakin kana kenan sai ka fara daidai karfinka a a kaka zaɓa tun wani sai ka jaraba duka sai ka jaraba duka ka jaraba insha Allah Allah zai kama maka in kai ikhlasi eh mm. eh to eh Allahu akbar akwai dan uwanmu da Allah subhanahu wataala ya bashi ya da ya sa ya sa ma illa ta karaya kenan mu sashi addu'a Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya eh kuma a mi kokari kuma yana daga cikin abubuwan da musulunci ne iyadatul marid ga zuwa gaida mara lafiya ga waɗannan kenan mu samu lokaci a raka mu je mu ganshi a mishi addu'a shi ma a can kuma mun yi sallah mun mishi addu'a insha Allah yawa Allah saka da alheri aha daidan to mhm to wannan ba babu shi a karantarwa sunna bai so ba a sunna ana yi ne kawai amma babu shi a sunna ba ba inda aka tabbatar da eh sabke sabka da ake ta alqur'ani a tazmuna a zamna a taro a karanta alqur'ani a dan cira ma da wani abu da sauran shi babu shi a sunna eh ko ma shi shi dai duk abin da za a zo a zamna a yi wannan ko ba saukan bane a zamna a dan yi a dan samu na goro a dan bada gaskiya babu babu shi a cikin sunna eh shi ne dai kawai shi ne ba wai eh ba ta zama a ciki ba eh ana iya zuwa a karanta suratul baqara ana iya mafarkon manan sabon gida addu'a da ake ta sabon gida shi ne a ozu bi kalmatin lahi ta mati michelle ma halaka sako wannan ita ce addu'ar shiga sabon gida kawai ko guri in kaje masauki a cikin daji kafin ka sauka a gurin ka karanta wannan addu'a so uku kuma an karanta kuma bayan aka ƙara karanta suratul baqara ita kuma a kullum ana so ana zan karantawa ne ma da sauransu in an karanta wannan ba laifi insha Allah aha
ina zuwa makamanta ina ganin wasu abubuwa da ke eh yanci sai na tambaya to Allah sa kun nemi mace an yi yawon na ne koyi za a ɗauko hero a ba mutane su ɗauki kewaye ana kewaye shi kuma mai wannan wata bidiya ce da makariya da makariya ne ina ji da maganin kadai ake da ni ban sani ba ko ban taba gano yawa kai ba dan da magana ne ko yawa ne mu dai mu dai da magana muke ne wannan da ake addu'a sa hilo a kewaya ya a matan lama kusan da makaram ne ni yana shi ban sani ko su gurare ana yi eh shi ne shi ne a da makaram yau shi ne aika dan ka san bid'a ta kuce ta nan ce ta mu ce ta nan da magarawa to wani gurin ba su san ta ba yayi mi to bai tabbata ba suna ko wata bid'a ce da yana jama'a to gaskiya babu shi a karantarwa sunna duka da wannan da wancan babu su a karantar sunna gaskiya kawai mu bari mu yi na abin na sunna wallahi a sunna zaga akwai sauki kuma ga lada kuma ga nasara a bid'a wahala ga kuma asarar lada kawai shi ne duk abin da kawai babu shi a sunna mutum mu bar shi wa alaikum salam eh Mm. Da wani yana tambaya wajen tahiya wasu daga sun ma hannu haka ba an gama babu shi babu shi a musulunci a wannan a yanzu ta zaman tahiya saboda haka hadisi yadda ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kafa salasa wa hamsin ma'ana shine nan salasa an ka dauki nan kamar shine salasa nan kuma hamsa ma'ana shine mutum ajiye yatsansa haka ina ba ta an gane haka ake to a nan ɗayan biyu abin da ya tabbata a sunna ko in ma mutum ya karkada ta ko in ma kuma mutum ya miƙe ta ko ne mutum ya yayi in ka tsayanta ta haka kana ni yani annallahu wahid in kuma ka kaɗaita ta kana nufin guduma ce ta korar shedan to kowanne ya tabbata ga suna wannan shine abin da ta amma a hannun haka wannan babu shi gaskiya duk wanda yake yi kokari ya gyara eh eh haka ne to ana so kuma ya tsaya ka dinga kallon ta ba wannan karin wani insha Allah idan kai kasance a saman ta ba insha Allah ta sai ka gama tahiya insha Allah eh a da mu sai an gama da liman ya gama bana eh a liman yana tashi shi in liman ya gama to yanzu ko baka gama taka ba kai sai ka salamci in ka gama kuma sai ka jira har sai liman ya salamce in baka gama ba kana cikin liman ya salamce kuma kai ma sai ka salamce shikenan shine kaida liman ake koyi da shi ba kai ba yau ya shi kaida wa alaikum salam wannan yana tambaya wa azumin tsofaffi da ake a watan rajab baya da tushe baya da asali babu wani hadisi da ya tabbata eh da ba shiga kawai ake ake sa tsofaffi suna wahala da sauransu ba insha Allah babu shi gaskiya a sunna aha wa alaikum salam mhm wadda liman ya yi ta zaka yi shi kenan ba liman ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi kai ma ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi liman ya ce assalamu alaikum kai ma ka ce assalamu alaikum ta kai ayi koyi da liman shi kenan kawai akwai kallolin sallama wadda liman ya zaba yayi ta wata ta mata suna kai ma sai ka yi ta shi kenan an huta aha wa alaikum salam eh mm in ga wanda yana tambaya liman yana cikin sallah sai ya tuna baya da arula ko kuma na bai same shi zai fita sai ya jawo wani to yana karatu a bayyane wai inda liman in ya tsaya nan ne zaka tsaya ko kuma a'a wani abu zaka yi eh inda liman in ya tsaya alal misal in ka iya sura daidai sura da ya tsaya in ka ga zaka yi nan sai ka dora daga nan a in baka san surar ba kana fahimta sai ka karanta wata ba wannan faqra'u ma tayassara min alquran ba dole ne sai ka da wannan ba alam ta da hafiz shi sanya ake so kullun kaga dama illar sa da kullun ana faɗa ga mutane suna kamar ana wannan kullun bayan liman almajiri ake so masu karatun alqurani sasa ba a san yara da kuma wanda gaskiya ba su yi karatu ba to amma ka ga yin ana da an zo aka ce wannan dan koma wannan shiga nan sai garin ya bace wai da sauransu saboda irin ɗan haka a da ya jayo sai ga a samu illa ban sani barbare bari ne suke ma fulani shekantaka wai an yi irin haka an yi sahu ana cikin sallah sai lima ya ce garin magadubi alaihim wala dalin sai aka ce amin ga baki daya to bayan lima ya gama amin sai tuna ashe ko bai da arola dai wani abu ya sa fita sai haka ya jayo baya ya yi sai ya jayo wani sai su miƙo hannu sai kamo dan fulani yana baya da ya kama shi da rikata tana sai bage hannun limai ta ai ba ni kadai na ce a to kaga mine ne nan kaga jahil ce kawo haka to ba sani ana jiran amma sharin bare bari ne na ji ba ki bare bari da suke ba bulari ke kan to kun gane to kun ga akai illar kan irin haka ake so gaskiya kullum wanda zai tsaya a bayan liman gaskiya almajirai su tsaya bayan wannan shi da abin da musulunci ya shara'anta ba girma bane ba da sauransu ka ku ta halarci jana a in matasan suke da karatu to suna a sa su a bayan liman saboda irin haka waɗanda suka karanci addini sun san menene in wani kabli ma ta bada sun san ya za a yi in miyar da sauransu da an jayo shi ya san menene za a yi a cikin amma kaga da an jawo an kuma ana hayaniya yace a- akwai wanda aka ce li- liman da ya jayo shi ya sai liman ya ya jayo shi sai ya fita liman ya fita kawai sai ya bi liman waje sai fito ka fito to kaga tun ne ka haka rishin karatu eh eh ya yi ce ce kira shi ba na sallah za a yi da kaga da Allah to ko ka ji irin illoli da da sauransu to ya Allah ka babu ikon gyarawa to a daga ce ce karatu ya tsaya ne yanzu abin da za a yi kan gabar ku ji sa alama wala al khadi'atu eh wala wala eh. tunda ba eh wala yajuzu fi bi'id at-tadlis ku sa alama da nan nan ne kan gabar tashi wala yajuzu fi bi'id tunda kan gaba ce guda da muka kaso kuma ban karasa ta ba kenan sai mu tashi wala yajuzu fil buyu'i kenan sai mu tashi ta wannan gaba insha Allah Kawai muka ce to zai na so? To a kira sallah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته